أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله yau muna juma'a ashirin da shida ga watan rabi'u tsani hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da goma ga watan nuwamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a ci gaba da karatunmu na tazilo na kashifar ilbasi na mulin mashiyo ibrahim radiyallahu ta'ala anu a mulin mashiyo ibrahim radiyallahu ta'ala anu ya ci gaba da cewa وقال الشيخ الزروق في تاسيس القواعد شيخ الزروق يا فدا أتكل التافنسا تاسيس القواعد يتي أخذ العلم والأمل عن المشايخ أتم من أخذه دونهم yace an sar ilimi da aiki daga gurin shehonnai shi ne mafi cika a kan mutum ya anshe su a wurin wani ba su ba. A matafiya ta ɗariƙun sufaye idan an ce shehi wannan ya kai makamin shehunta, ya saba da shehi a gurin sauran mutane. Musamman yanzu a wannan zamanin kawai wanda ake ce ma shehi shine ko mawaye. wanda watakila ya tarar da ɗayan abu biyu ko uku, ko dai ya zama cewa yana karantarwa a makaranta ta zanne ko makaranta ta tsaye ko wato karatun bango ko karatun zaure. wanda za a zanna a yi karatu kuma ya zama ana kallon shi babban mutum to shi kenan sai ka ji ana ce shi ko kuma ya zama cewa a'a yana da fahimta a cikin lamura na addini da idan an haɗa wasu tarurruka na jama'a yana ɗaya daga cikin masu ɗaukar abin magana su yi magana su yi wa'azi su kira mutane su fahimtar da jama'a kan wasu matsaloli ko to kenan sai ka gana ce mai shehi ko wani abin ba wannan ba wannan a matafiyar ɗariƙan sufaye musamman ɗariƙan bulamin shehu tijjani ba su ake ce mu shehannai ba mukamin shehanta a cikin ɗariƙan shehu tijjani mukami ne mai zurfin gaske mukami ne mai wahala mukami ne da ba a samun shi ana wasa ba a samun shi ana bacci ba a samun shi cikin shiririta da yawa ma daga waɗanda ake ce ma shehunnan ko a cikin ɗariƙai in dai da ma'anar shehuntan ne a ɗariƙar to ba shehunnan ba ne ba ila mun gane abin da ake ne da yawa ko da ƴan ɗariƙan ne ila ka ga mutum ya tara ilimai da yawa ya san abubuwa da yawa na ilimin zahiri a ilimin baɗinin ma ya fahimci abu da yawa shi shehunta wani mukami ne wanda ba za ka zama shehi a cikin ɗariƙa da ma'anar shehunta na haƙiƙa ba har sai ka kai wajen dukan mun yi karatu takan nan a baya shehu ya ka kawo mana ko to saboda haka abin ba ba kusa yake ba abin ba na wasa bane tahiya ce mai girma to shi ne yake gaya mana cewa a anshi ilimi da aiki mutum ya koyi ilimi kuma ya koyi yadda ake aikatar da ilimin to ka anshe shi a gurin shehunnai shi ne mafi dacewa akan an sassa a gurin waninsu shi ne ya kawo misali ishara da ayan alkur'ani da take cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wattabi sabil man anaba ilayya ko a saboda Allah subhanahu ta'ala ce fi suduril ladzina utul ilma a shi wannan alkur'ani wasu ayoyi ne bayyanannu da muka ajiye su a cikin kirazan nan na waɗanda muka ba su ilimi. Tunan ana nahin al'ilmu billahi kenan waɗanda suke da ma'arifa suke da cika sanin Allah. Shi ne sai ce, wata bi'i sabila man ana ba ilayya. Ku bi ta farkin wanda ya juyo da lamarin shi zuwa gare ni, in ji Allah subhanahu wa ta'ala su ne wa innan shi hannun. A fara zamatul mashayikatu Siyaman والصحابة أخذوه عنه عليه الصلاة والسلام وكذا عن جبريل واتبع إشارته في أن يكون نبيا عبدا لا نبيا ملكا وكذا التابعون عن الصحابة yace to sai ya zama a wasu alamomi sun lizimta ga su shehannan akwai alamomi da ake gane su da su sannan game da cewa an sar shirya a hannun su shehannan shi ne mafi dacewa shi ne sai ba da misali ya ce su sahabbai sun anshi ilimi da shirya a gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa kaza an jibrila shi kuma saƙo daga Allah ya zo wa manzan Allah sallallahu ta hannun mala'ika Jibrilu, wata ba isharatu fi an ya kuna nabiyan abdan la nabiyan malakan, sannan shugaba alaihi salatu wasalam ya bi isharansa cikin kasan ya zama annabi bawa, ba annabi sarki ba, ya zama bawa, wa kaza tabi'una an sahaba. sannan su tabi'ai sun ansa ilimi da shiriya daga gurin sahabbai to fakana li kullin fakana li kulli atab li kullin atba'un yaqtasuna bihi sai zama kowanne daga cikin sahabbai yana da mabiya waɗanda yake banta da su wanda shi suke bi su koyi ilimi kuma su koyi shiriya kabin sirina kamar Muhammad bin Sirina wa bin al-Musayyibi da bin al-Musayyibi wal a'raj da a'raj dukkan su san an shi ilimi da shari'a ne fi Abi Huraira a gurin Imam Abu Huraira wayannan yana nuna mana wajabci ko halacci ko muhimmanci na yin riƙo da wani shehi jagora na ƙwarai zuwa ga Allah domin a sami shirya shi ne ya gaya mana ai sahabbai ma duka suna da almajiran da suke koyo a gurinsu wanda a hannun wannan sahabi ɗaya sai ka samu almajirai da yawa yana koya musu ilimi yana koya musu kuma yadda ake aiki da ilimin wa wa wahabun ومجاهد لابن عباس إلى غير ذلك إمام داوود da wahab bin munabbahin da mujahid dukkan su sun ansa ilimi da shirya su kuma daga gurin abdullahi sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhu sai ce wa ammal ilmu wal amal fa akazuhu jaliyan fi ma zikira yace amma ilimi da aiki an sassa bayyanannen al'amari ne a cikin abin da aka ambata wa amma ifadatu bil himmatu wal hal amma fa'idan tawwa da ilimi da hali faqad ashara ilaiha anasun haqiqa anasun yayi ishara zuwa gare ta shi nan da yake nihin al ifadatu bil himmatu wal hal yana nuni ne zuwa ga tasirin da zaka sa fa'idar da zaka samu amfani wanda za ka samu a duk lokacin da ka zanna da wani bawa zaɓaɓɓe masani daga cikin bayan Allah. Za ka samu shirya da himmansa, za ka samu shirya da halinsa halinsa da aikinsa na zahiri da na baɗini sai rika fuskanka zuwa ga kwaikwayon irin wannan ayyukan nasa sannan ƙarfin tahiyarsa da ƙarfin ruhinsa da ƙarfin gaskiyarsa cikin nufin Allah ma da makazan na da shi sai ma ya ka samu naka rabon a ciki shi yasa zaka ga duk wanda ya zanna da mutumin kirki sai kaga shi ma a hankali a hankali yana ta zama yana ta kwaikwayon zama na kirki yasa ba dalili bane ba wai dan kana kallon kai wani sufu sufu ne ko wani wani karamin waliyi waliyi ne kai ko ma in ma ka naɗa kanka babban wulaya wulaya kai ta kyamun mutane kai ta gudun mutane kai ta ganin cewa wai kai wani tsarkakakke ne kana wani kyamar jama'a a aka ƙaurace ma mutane cikin mu'amalar da za ta kawo rabuwa da nisa da Allah amma ba cikin kyamar su tsarkake kanka ba duk wanda ya nisanci mutane a cikin kyamarsu da tsarkake kanshi ya ga cewa shi ya shi ya tsarkaku bari ya nisanci kazamai to ba kazami irin shi hadisi yana cewa khaslatani laysa fawqahuma shay'un min al-hayl husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillahi ko dabi'u guda biyu babu alheri game da su kyautata ma Allah zato da kyautata ma bayan Allah zato sai duk wanda ya ce mutane gaba ɗaya sun lalace shi ne na kwarai duk ya muna na mutane zato saboda haka yanzu shine takadarin ai na fatan mun gane saboda haka ba a kyamar mutane amma ana nisanta su saboda a kusanci ubangidansu amma ba da nihin kai kayi tsarki ko halwa zaka shiga irin a keɓe ɗin a zikiri ana salati ɗin nan kada ka shiga da niyyar a'a mu na Allah ne mu ba mu san mu mun yi tsarki mu ba mu zunubi mu mun yi kaza bari mu shiga makiyala mashiri ta ce sai iskancin su to ka samu matsala abinda ake so ba za ka samu shi ba za ka sha wuya kuma inda raban ka ciki ma a'a abinda za ka sa a ranka shine sharrinka da zunubinka da ɓannarka fasadinka gazawarka da rauninka yayyawa bari ka ɗan ƙaurace ma mutane saboda su huta da sharrinka kuma ka nemi gafarar ubangijinka to haka za ka yi ya ka ji wannan niyye to haka za ka ƙudure a ranka kaga ka shiga a mara gaskiya ko ka shiga a mara gaskiya ga ka kawo kanka ya ubangiji ban da gaskiya ka je ai Allah mai girma ne da ka zo mai da girma zai kwafshe ka ne kawai ba za ka kai labari ba a ka zo ka haɗi ka kasa ka gaza ka yi saranda ga ka ka zo la haula wala quwwata illa billah sai Allah ce to tashi ga tashi tashi miji wannan da kai matso taho na ya jawo ka zuwa ga Allah na fata mun fahimta to zaka ba a kyamar jama'a ba a kyamar jama'a eh da yawa wanda kake ganin cewa wai kana kyamar shi kai wani mutumin kirki ne kai kana kyamar shi a gurin Allah ma ya fi ka billahi lazi abun ba yadda kake tunani yake ba wallahi tallahi ai na ga kama anan ko karatun satin da ya wuce ne shehu ya kawo mana labarin wannan wannan sufin ya sunan shi eh eh ya sunan shi wanda ya kama hanya daga wani gari zai je wani gari kafin ya kai sai gashi Allah subhanahu ta'ala ya samu mashi da shiriya da kuma dan tasha Udailu ko Udailu bin Iyadin ko daga balka zuwa marwa yana cikin tashancin shi yana sharholiye shi yana sheƙaye shi yana shan shagulgulan shi kawai shi kenan a shida ma Allah ya zaɓe shi waliyi ne shi bai sani ba kawai ran nan ya ji cewa shi wannan barambata ma wai wace iri ya ce yake so yayi wadda bai ba wata sharholiya ce nake so in sha da ban sha ba kai malam duk yan nan mun riga kai malam ya kamata mu tuba wai ya auna ya ga cewa duk wata ragamza ya kai inda mukamin da yake kan shi a ragamza ba gaba da shi kawai ya ji cewa to wannan gamto wai yanzu me ya zami sabo dan girma Allah ya kaji wannan ya ji to wai yanzu wacce sabakon rigarza ce ta shigo wadda ba mu kai karshen ta ba mu kai intaha ba duk wata shashar holiya mun kai karshen ta kai ba malam ya kamata ko mun bi wani layin ku koma gurin Allah a tuba kai in ba Allah ba ake iya barin wannan ya tuba eh dai Allah kawai ya tuba ya kama hanya daga balha zai ta garin marwa kafin ya kai Allah ya haɗa da wani sufi wani shehi kamili na Allah ya rika nuna mai yana koyar da shi ilimai yana koya mai azkara yana nuna shi masha Allah kafin sa kai garin hega ya Allah ya karɓi tuban shi ya sha hizunubban shi a gurin mutane ne mutumin banza bai zama mutumin kirki su ma mutanen ba mutanen kirki ba in an taɓa sanin ka da ɗan wata ɗabi'a ko ka sa ta agwagwa Allah ɗaɗe mata sa ta agwagwa to shi kenan komin yadda ka zama mutumin kirki ka zama liman kai ilimi ka zama salihi na Allah ka tuba da an zo za a naɗa kalimanci masallacin unguwanku he ɗaya jawo ɗaya kan game a kunne haraban agwagwa ne sai a gaya mashi wai ka taɓa sata agwagwa to ai ka tuba ko shi Allah ba yadda ake tunani yake ba shi Allah yana yahewa ya shahe ya goge ya gyara shi kenan ta wuce ko a gurin mu mutane da yake muni sharrin mu yayi yawa shi yasa sai kaga ba abin nan ko saboda haka da Allah a rika langwanta ma jama'a eh a daina jawo fituna a daina barin ka daina bari kuna samun kuna kuna ko mutum yazo ya yake ka yi faɗa da kai ya nuna cewa kai din me kai me kaiwa kaiwa a ranka kakka ji kana kin shi kakka yadda ka ji kana kin shi ba ruwanka sai dai nemi hanyar zaman lahiya mahita kuma tana ga Allah yi alheri aka shi ya gaya mana yace ka yi alheri ka guji sharri kika sharri yace kamar dan aike ne in dai ka aike shi ka tura ya in ji shehi yace in dai ka tura shi zai ce maka to kakka rufe kofa zan dawo haka shehi yace ce ya gaya mana yace in dai ka tura shi zai ce to kakka rufe kofa zan dawo yace kamar balce in ka buga ta a bango dala ina ta nufa ba dawa za ta yi kanka da ka tura ta ba ya ce idan kuma ka ji shiru-shiru sharrin bai dawo ba, to ya tsaya kwashe-kwashe ne, yana kwakwasowa yana nannaɗowa, sanda zai dawo in ma ba ka nan, to zira'a ka zai faɗa ma. Wallahi shiri sai ya dawo in ka aike shi, saboda haka kai alheri ka kuma ji tsoron Allah. Mutanen kirki ma ya saka iya da duniya. Ka je ka binciki tarihi ka gani, wanda suka zo duniyan ma suka yi kirki ya suka ƙare da ita duniya. ba fahimtar lamura take ba kuma ba ta da nata ba ta da ɗan gata ba ta da ɗan lele ba a mata gwaninta kuma kowa ya kai in ta daga ka kuma wata rana ta kima ka da ƙasa in ka biye mata to da haka ba a hankali ba a hankali ba a hankali shi fa'idan sauwa da himma da hali shine ka zanna da na Allah kyakkyawan ɗabi'unsa da ƙarfin ruhinsa cikin tafiya ga Allah ya zama cewa ya fuske ka kai ma ka koyi aikin alherai shine sai jina Anas bin Malik yake cewa yace ma na fadna shine ma na fadna turaba an aidina min dafni alaihi min dafnihi alaihi salatu wassalam hatta ankarna qulubana yace ba mu karkada hannuwan mu ba daga turbaya ta ajiye shugaba alaihi salatu wasalam a makwancin nan nasa na aljanna mai alfarma ai ka san inda shugaban nan yake aljanna ne sallallahu alaihi wasallam ai aljanna ce gurin eh ita kanta ma waccan aljanna nan gurin take samun madadi ko baka sani ba kai hadisi cewa yi ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna wannan min din a gurin malaman nahwu mece ce min tab'idiyya ko da ke nuna bangare yace tsakanin ɗaki na da mimbari na dausayi ne daga dausayin aljanna to anan gurin kuma makwancin sa yake mai alfarma yanzu ya guri sunan gurin shine shehu yace na shiga aljannan nan ta ni'ima kuma gashi ban mutu ba eh yanzu ka je kai ziyarci shugaba alaihi salatan ka je ka je inda aka sa koran nan daga an sa kore ni'ima kenan ka je kai sallama ka kai gaisuwa to ka shiga aljanna eh in ka hito kuma ka hito amma Allah da zaka koma eh to shine nan kishi to ba mu karkada hannun mu ba daga aji shugaba alaihi salatu wassalam a makwancin sa har sai da muka fara masa masa makawunan mu sai da muka fara jin waya muke ne wai ko dai ba mu bane ba wai sun fara jin zuciyarsu ta canza daga yadda take jiya zuwa yadda take yau saboda wanda ke halarta suna ganin shi yanzu ya koma zuwa ga Allah wannan yana nuna halartar gurin na Allah da ya sami wirasa ta manzan Allah sallar sallam to wata hanya ce mai ƙarfi da zaka samu wani sirri da zai tura kama kai ma zuwa ga Allah shine abin da yake nufi fa'idantarwa kenan da himma da hali fa abana sai abu ya bayyana anna ru'yata shakhsihil karim cewa ganin suran nan ta manzon Allah mai girma kanan nafi'atul lahum fi qulubihim ta kasance tana amfani gare su a cikin zukatansu wal ulama warasatul anbiya su kuma malamai magada annabawa ne halan wa ma'alan anan da can lahira saboda haka ne sai ya zama in ka halarci gurin wani na Allah wanda ya samu sirri mai yawa daga cikin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wani yanki to sai kaga shi ma zama da shi kaga mu mu da muka san na Allah kaga mun san wannan ko wanda ba zai gane wannan ba kawai dan yan na Allah ya kare su ne ba za su gane wannan ba masu cewa na Allah sun kare a'a wallahi ka zo mu kai ka inda suke wallahi mun san su suna nan billahi allazi suna nan zaka je yadda kake ta kadarin nan yadda kake baka da mutuncin nan idan ka je gurin zaka je gaba ɗaya yadda ka san ka rasa ma gane yadda aka yi aran ma zaka ji nafsin nan taka da take da takadarci take da rashin ji take da kaza take da kaza billahi allazi sai ai kwanaki ta ki komawa kan tsiya tukunta na baya ta tuba to ya in ka zanna da su kuma kai da ka je kai minti biyu uku ka samu wannan ya kuma in ka zanna da su shine zaka gyaru shine abin da ake nihi a nan gurin zama da na Allah na sa ka samu sirri kai ma ka zama mutumin kire yawwa wannan haka yake shine yace wa illam yudanu almanzila ko da su ce wannan ba su kusanci matsayin annabawa ba amma dai suna da wani sirri daga cikin sirrin annabawa wa huwa al-asalu wa huwa al-asal wannan shine asali fi dalabul qurbi min ahli Allah fil jumlati a cikin neman kusanci da na Allah a cikin jumlar zance izman ta haƙaƙa bi halatin domin duk wanda ya tabbata ya haƙaƙa akan wani hali lam ya kalu hadiruhu minha to waɗanda suke halarce da shi waɗanda suke halarce a gurin ya ba za su finta face sai sun samu wani yanki na wannan halin wato abinda ake nihi na'am abinda ake nihi shine duk wanda a cikin mutanen Allah ya tabbata ya tabbata akan wani mukami akan wani matsayi to waɗanda duk suke tare da shi sai sun samu wani sirri na daga wannan halin da ya kasance a ciki an gane ko ce to fali zalika amara as-sahabatu a shine a fali zalika amara bi suhbati salihina saboda haka ne sai aka yi umarni da tarayya da mutanen kirki wana ha an suhbatul fasiqina kuma aka yi hani daga tarayya da waɗanda suke fasikai fafham ka fahimci wannan zancen inta wa qala shehu sawi ulama shehu ibrahim yace shehu sawi ya faɗa fi hashiyatihi a cikin hashiyarsa inda kaulihi ta'ala a inda Allah madaukaki yake cewa wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyuhu ko yace to ya sayyidina rasulullah eh kada kada kada kada kada ku yi gagga ayi gaggawan furta alqur'ani tun kafin a gama saukan muku da wahayinsa Allah na ga yawo shugaba kaga wannan aye tana nuna cewa ba a lokacin da Jibrilu ke zuwa kawo wahayin Ƙur'ani ba ne manzan Allah ke sanin abin da ya zo da shi. Mun gane abin da ake ni ko? Allah ne ike gaya wa Sayyidina Rasulullahi, sallallahu Alaihi sallama, ya ce, Ya Rasulullahi, kada a yi gaggawar furta al'ur'anin tun kafin Jibrilu ɗin ya gama gaya maku saƙon. to kaga ai tun da za a yi sauri a furta saƙon kafin ya gama faɗin saƙon wannan ya nuna an san saƙon ila mun gane abin da ayin nan ke ne shine sai Allah ce to ya sai na rasulullahi a a bari in ya gama sai a furta to me ya dalilin me ya sirrin a nan ciki ganin shi zai warware mata me yasa Allah ya ce haka me ya hikimar ma na sahu ga abin da ya ce ya ce almana ma'ana abin da ake nihi la ta ta'addal bi qira'ati ma alqahu alayka jibril fi qalbika kada ai gaggauta furta abinda jibril ya jefa a cikin zuciya hatta ya qarahu alayka har sai ya gama karanta shi da sunan saukar da wahayi wa sababu zalika sababin wannan anna jibril kana yati bin nabi bil qur'an malaika jibril ya kasance yana zuwa wa shugaba alaihi salatu wasalam da alqur'ani fa ila bisu jismuhu sai ya shahi jikinsa wai da fi qalbihi sai ya ajiye qur'anin a cikin kirjinsa fa yuridu an-nabi ta'jira a shine fa yuridu an-nabi ta'jila wa nuduqa bihi sai shugaba alaihi salatu wasallam ya nihi sauri da furta alqur'ani din fa amarahu Allah Allah ya daka bihi sai Allah ya umarni to kada ya furta qur'anin hatta ya qara'uhu jibril bil lisani alaihi zahiran har sai mala'ika jibril ya karanta shi da harshe a bayyane wa hadha ma'ana qawluhu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'uhu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana wannan ayan tana da makotaka da wancan cikin ma'ana eh kada a gaggautar da harshe cikin saurin furta alqur'ani mu ne muka saukar saukar da shi yana gare mu da kuma karanta shi ko sannan idan to shine wannan wannan wannan wannan ayin zaka ga ma'ananta tana da kama da yawancin ma'ana da shine yace wal hikmatu fi talaqi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an jibril zahiran hikimar da ke cikin ansar sako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a gurin malaika jibril a bayyane annahu yakunu sunnatun mutbi'atun li ummatihi wannan hikima ce Allah na son hakan ya zama wata sunna a bi cikin al'umma fa faham ma'muruna bit talaqi min afwahil mashayikh ka fahimci waɗanda aka umarta da laƙanawa mutane al'amura na azkarai daga bakin shehunne. Asalin ya shi ne abin da ya faru da Allah ya koma laika Jibrilu, saboda Allah yana son ya zama wannan ya ansa gun wannan ya ansa gun wannan, saboda ita shirya da aiki an san shi ake a gurin wanda yake da bai wanda yake da sani masaniya a kansu. Eh wanda yake da masaniya a kansu. wala ya fulhu man akaza al-ilm wal qur'ana min as-suduri yace to duk wanda ya koyi ilimi da al-qur'ani a cikin takaddu ba zai rabanta ba wato wanda ba ya da malafi kenan bai da sheyi bai da jagora shi shine masan kanshi iyaka kawai ya iya arabiya ya bude ya karanta ya hahada ya karanta ina malamin ka shine malamin kanshi yace to mai irin wannan ba zai rabanta ba bal talaqi lahu sirrun akara a'a an sa ɗinka an sa a gurin wani masanin abin yana da wani sirri daban وقال شيخ زروق في تاسيس القواعد شيخ زروق ya faɗa a cikin tasisil qawaid ma nasahu ga abin da yace yace alqawasu sabitatun fil aqwal wal af'al wal a'yan ke bantattu al'amara tabbatattu ne a cikin zantuttuka da ayyuka da kuma ainihi na al'amara akwai abubuwa waɗanda suke ke bantattu amma wa azamuha khawasul azkari mafi girmansu shi ne ke ɓantattun azkarai wanda ake neman kusancin da Allah ta hanyar aikata su. Is ma'amil adami don amalan, an jalahu min azabin lahi min zikirin lahi, domin ɗan adam bai aikata wani aiki ba, wanda wannan aikin yake tseratar da shi daga azaban Allah, kamar bawa ya ta yin zikiri, kamar ya ta yin zikiri. zikiri shine mafificin abin da ke tsirar da bawa daga azaban Allah wa qad ja'ala Allahu al-ashya'a kal ashriba wal ma'ajin fi manafi'iha haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya al'amura abubuwa kamar abubban sha da abubuwan da ake kwabawa a cikin amfanin su kowanne Allah ya sanya shi li kullin ma yaqsuhu kowanne akwai abin da yake bance shi wannan ruwa ne sha ake wannan koko ne sha ake wannan lemu ne sha ake wannan kulera ce sha ake wannan madara ce sha ake dukkan su sunan su abubuwan sha amma kowa yana da amfani kowanne yana da amfanin shi da ya saba da na ɗayan wala zama mura'atul am fil umumi sai ya zama dole kiyaye abin da yake mai gamewa a cikin gamammun jama'a abin da yake gama gari na kowa da kowa sai ya zama dole to wannan na kowa da kowa ne ko ai kaga ruwa shi na kowa da kowa ne ƙaramin yaro a bashi jariri a bashi tsoho ma a bashi matashi a bashi mace ma a bata kowa ma a bashi to amma da Allah furawa a dura ma jariri an nemi a zanna lahiya to kunuwa jariri wanda aka haifa jiya a dama mai kunu mai kauri a dura mashi aka gaba a ne ba layin bane ko to ashe duk abubban sha ko da suke abubban sha ne ashe kowanne kuma da inda ake ajiye shi garjejen mutum mai ƙarhi wanda ya wuni yana gona yana noma a gona shikenan ko kuma ya kama aiki tun zara kafin ya karya to an je a kai mai kari a kai mai koko tsala ba siga da sunan ya sha ya ci gaba da aiki an nema a ci gaba da aiki gurin nan to ashe kowane abu cikin abubuwan sha akwai inda ake ajiye shi nan ne ya dace da shi to haka ilimai suke wa fil khasi a cikin keɓantattu kuma to nan gurin la yuwafiqu hali shakhsi wa amaluhu ma'a itibaril janibi shar'i nan shi kuma abin da yake keɓantacce to baya yin muwafaka baya dacewa da halin mutum da aikinsa tare da lura da ɓangaren shari'a fil maqsidi wal amal a cikin manufa da aiki in an ce wannan abin keɓantacce ne na keɓantattu ne to bai zama lallai ya yi muwafaka ya dace da halinka ba da kuma irin aikinka saboda ai kamar yadda wancan kunan mai kauri bai dace da halin jariri ba, bai kuma dace da aikin jariri ba. Ya saba da halin jariri, halin da yake ciki in an baya wannan an ɓallo ta. Shi kuma wancan namijin ƙarfafa mai aiki da ya wuni a gona, an je kai mai abinci ya ce ci gaba da aiki aka kai mai harau-harau, koko, ba siga. Ai, kaga kawai zai ga dai an raina mai wayo. ai ya da ya saba da aikin ne wannan ba zai taimake kan aikin ya ba a abin da yake bukata a kame wani abinci mai ƙarfi ya ci to in an so sai a haɗo da horo-horo din shi horo-horo din ya zama korawa za a riƙa yi da shi to daidai kenan to shine ne yake gaya mana ayyuka waɗanda suke keɓantattu ba sa dacewa da aikin mutum da halinsa a cikin yawan al'amar yawa yawan al'amara amma ma'a itibar janibin shar'i ba tare da lura kuma da ɓangaren shari'a in an ce wannan abin keɓantacce ne to kada zaman abu na keɓantattun mutane kuma ya sa keɓantattun mutanen nan su zo da abin ya saba ma shari'a an gane kada a zo da saba ma shari'a a cikin da'awan wani abu na keɓantattun jama'a shi yasa har kullum ake yawan faɗi duk ina yawan gaya ma jama'a wannan da Allah mu kana wannan tsarin duk wanda kaga yana danganta kan shi da maulan mushehu tijjani abul abbas radiyallahu ta'ala na wari dawo ko yana danganta kansa da faidan nan sai kaga yana saba ma shari'a wallahi ba faida ta sashi ba idan kana son ka gane ba faida ta sashi ba sahibul faidati dai shine shehu ibrahim to duba ka gani wannan abin da wannan mutumin ya ce shi dan faida ne yayi na banna shehu yayi abin ko ko ya ce ku yi abin ku yan faida to don menene kuma wani zai yi abin ya ce ai haka yan faira suke yan faira bayan Allah ne mutanen kirki ne masoya Allah ne masoya manzan Allah ne masu yawan zikirin Allah ne masu damuwa da sha'anin kansu ne da barin sha'anin kowa mutanen kirki ne salihai ne nagartattun bayan Allah ne da za a ansa sunan duk kowa ya ansa sunan dan faida na hakika din da duk duniya wallahi ta zanna lafiya saboda haka ni a guri na laifi ne wasu mutane suna barambata ma sai ya ce ai ka san yan faira ne ƙarya ne dan faira mutumin kirki ne bawan Allah ne almajirin shehu ne kuma shehu duniya ma gaba ɗaya hada arnan cikinta da kafaranta sun tabbatar da shi mutumin kirki ne to dan me kai kana musulmi sai wani ya bi shi yana wasa ya ce shi masoyin shi ne yana wasa yana lalata ka ce wai kuma wai dan faira ne wace faira yan faira su ne su shehu Atiku Sanka shehu Malam Tijjani na yan mota shehu shehu Gibrima shehu maulana shi alala razumi da dalasa ga su ne yan faida shi wanda ka ce shi ma dan faidan ne yadda ya kaga suna yi ko ko ko dan abiyar rima a share gamza ne kuma ka zo ka ce mishi wannan wata faida a ba dan faida ba ne a faida ba wasa ba ce ba shiriri ta ba ce ba halatta haram bane ba cin kayan jama'a bane ba take haƙƙin mutane bane ba wulakanta al'umma bane ba sai da alkhairi ne wa haula allazina waqala bihim hadhihi al-faydatu wa shughuluhum da'iman Allahu wa rasuluhu wa shaykh tijani ko haka shehu yace wa'annan waɗanda faira ta fada akan su waɗanda su ake ce ma yan faira sun kare a Allah da manzan Allah da koyi da shehu tijjani ba ruwansu ba kowa Allah kawai manzan Allah zikiri kawai aikin alheri kawai ya wannan su ne yan faida da Allah to haka da Allah muna ji dai idan mun ga wani yayi wani abu na wasa ko an in ma wani ya ce ai yan faida kai ce kai malam ba haka suke ba sai ka buga mai misali kai da kanka sai ka ce to ni dan faida ne kaga ina yin yadda yake yi a'a to kamar ku ne a gidanku he wani ba dan gidanku ba yazo gidanku yana yana kwana cikin ku ba, ba tun kuka gane cewa ɗabi'a shi ta saba ta ku he ku kore sai ya ki barin gidan sai ya zo in kore ya kofa ya dilliko ta katanga ya kwana sahiya na yi ya bude kofa he a ga ya hito kafin ku kuma ku hito sai yake cewa dan gidanku ne ku kullun so kuke ku kama shi ku bashi hukunci shi kuma kullun danganta kanshi yake da ku da Allah dan gidanku ne zai ce ma ba dan gidan ce to haka muke da wayancan takadaran eh ba abin da ya haɗa lamarin shehu da wasa wallahi ba wasa ba ne ba gaskiya ne ko kuwa ce a ayyin tarbiyyar nan da ake yi duk ita ke ɓaɓɓata yara mu duk gashi mun yi kuma duk ban ɓaɓɓace ba ban ɓaɓɓace ba sai ma muka ƙara samun natsuwa alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi yanzu da haka sha'anin ba ƙarya ba ne gaskiya ne ba wasa ba ne ba aiki ne ba shiririta ba ce ba bin shari'a ne ba sako-sako ba ne soyayya ce yauwa to shi ne wannan siyaman wa qad qala malikun rahimahullahu fil majhulat imam malik ya faɗa a cikin majhulat yace wa ma yadrika la allaha kufrun wa ya sanar da kai ko cewa wannan al'amarin kafirci ne na wa'incan wa'inda suke keɓance na wa'incan waɗanda suke abubuwan can keɓantattu ɗin can da ake magana wanda sun saba da abin da yake a zahiri qultu ce sai na ce wa qadara aitu man yuraqi bi alfazun kufriya haƙiƙa na ga wanda yake hauhawawa da lafuzza waɗanda suke lafuzzan nan na kafirci ne wallahu alam wa qala fihi aidan ma nasahu ya ce bisaɗin shari'ati ƙadin bi jawazil akazi bi mattaraha ma'anahu min al'azkari shi dai shimfiɗa na zahirin shari'a yana yin hukunci ne da abin da yake bayyananne na ma'anar azkarai da wal'adiyyata da addu'o'i wa in lam yasahha ruwayatan ko da ba su inganta ba a cikin ruwaya in dai an samu wani zikiri ko wata addu'a wanda ma'anarsa a zahiri ta inganta to shari'a ta tabbatar da wannan ko da ba hadisi ba ne abin kama na baha alaihi ibn al-arabi kama yadda muhammad ibn al-arabi ya faɗa kai fi siraj a cikin siraj littafi ne wa gairihi da waninsa wa ja'ad ahadithun fi tasir ad-du'a al-jari ala lisan al-abdi al-munba'ithu min himmatihi haqiqa hadisi ya zo hadisai da yawa sun zo a cikin tasirin addu'a wadda ya gudana akan harshen bawa wanda Allah ya kwararo da wannan addu'an daga himmar bawan, hatta adakala malikun rahimahullahu fi muwaɗa'ihi a fi babu du'a'ihi alaihi salatu wassalam, aula abid darda'i. Har ma imam Malik radiyallahu anhu ya shigar da babi a cikin muwaɗansa, a cikin babin nan na addu'a shugaba alaihi salatu wassalam. Sai shi imam Malik ya shigar da zancen nan na abu darda'i a cikin hadisan da ya kawo addu'o'in manzan Allah. sallallahu alaihi wasallam amma hega ya sa wani zance na Abu Darda'i inda Abu Darda'i yake cewa namatul uyun wa hada'atul jufun wa lam yabqa illa anta ya hayyu ya qayyum wa qala alaihi salatu wassalam to wannan Abu Darda'i ya faɗi wannan addu'a din yace namatul uyun wa hada'atul jufun wa hada'atul jufun wa lam yabqa illa anta ya hayyu ya qayyum mun ji namatil uyunu وهدأت الجفون ولم يبق إلا أنت يا حي يا قيوم لما زال صلى الله عليه وسلم يجو wannan وقال عليه الصلاة والسلام للذي دعا sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu wanda ya addu'a da wannan addu'a yace sai wanda wanda manzo Allah ce mu wanda ya addu'a da wannan addu'a bi anni as'aluka bi annaka anta Allahul ahad sai manzon Allah ce mashi qadada auta bismihil a'azani qad da'awta Allah bismihil azami haƙiƙa ka roki Allah da sunansa mai girma kaga manzon Allah ya tabbatar masa da abin da ya ambata na zikiri wanda kun ba daga gurin manzon Allah ya ji ba to kaga ashe kenan ya halatta mutum ya kirkiri wani aiki kyakkyawa a cikin musulunci da ya dace da shari'a bai saba ba kuma shari'a ta tabbatar da abin wa kaza allazi da'a biya wa dudu haka nan manzon Allah ya faɗi ma wanda ya addu'a da yawa dudu yace yawa dudu ya zal arshil majidu ila ghairi zalika fadalla ala anna kullu waduhum ma'anahu mustahsinun fi zatihi yusunul akaza bihi sai wannan isharorin suka nuna cewa duk abinda ma'anarsa ta hito karara kuma aka ambace shi da kyakkyawan ambato da bai saba da shari'a ba to wannan yin riko da shi ya halatta sai ma izastanada li asalin shar'iyyin balle kuma idan ya jingina da wani asali na shari'a ka ru'ya salihin kamar wata ru'ya ingantatta wa ilhamin sabitin ko wata ilhama tabbatatta wa ilhamu sahib sabitul maziyya ko ko ilhama ta wanda yake da wata daraja tabbatatta ka ahzabi shazali wan nawawi wa nahwihima kama ahzab na imam shazali da imam nawawi da kwatankwacin su wa fi ahzab ibn sab'ina kasirun min al mubahamaati wal muhamati yace amma a cikin ahzab na ibn sab'in akwai da yawa daga ruhuhun ma'anoni da abubuwa kuma waɗanda suke masu rufaffan ma'ana wanda ba a gane su ba fawajabat tajannubu jumlatan li mahallil khadari sai ya zama wajibi ne a nisance su gaba daya saboda akwai bigiri na hadari akwai inda ba a gane abin da yake nihi ba akwai inda ya ambaci zantutukan da ma'anarsa bata hito ba illa li alimin ya tabirul ma'ana ba wanda zai kai koyi da shi cikin karanta wannan sai ga wani malami wanda yake lura da ma'ana wala taqayidu bil lafzi fihi kuma zai yi taqayidi rataya da wani lafazi a cikin sa ba والوظائف المجموعة من أحاديث أكمل أمرا أما دي abubuwan lizimta karanta su da suka zo daga cikin hadisai to wannan su ne mafi cikan al'amarin da ya kamata a yi riko da shi izla ziyarata fiha suwal jam'i domin babu wani ƙari a cikin abin da aka zo da shi a hadisi sai dai jam'i misali an ce Allahumma inni as'aluka sai ka ce Allahumma inna nas'aluka ko sai ma in akasta minal mashayiki yace to shi ma abin da ya zo a hadisin balle kuma in ka anshe shi ne daga gurin shehunnai aka yi ma izini a wajalla ahzabi shazali inda tafsil wal nazar tami lil alim bil ahadith min zalika ma ma tarammanarhu min at-tazkiri wa ta'sir bil ma'mur al madlubati fil jumlati wallahu alam a yace da kuma dukan ahzaban nan na imamu shazali in an yi su an rarrabe su da yin duba cikakke ga wanda yake da ilimi na hadisai a cikin wannan game da abin da su azkaran suka kunsai na daga tunatarwa da tasiri a cikin al'amura almadalubatu waɗanda ake ababen bukata ababen nema fil jumlati wallahu alam Allah shine masani yace wa idza taqarrara haza fal nazkur wudu dariqatan at-tijaniyya to idan duka wayannan abubuwa sun tabbata to bari mu ambaci wudidin dariqan mu ta shehu tijani wa huwa al-istighfaru was salatu ala an-nabiy al-muqtar wa la ilaha illa Allah shine istighfari da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zababbe da la ilaha illallah yazkuru bil ashi wal ibkar za ambaci la ilaha illallah an asahiya da marece wa ayatun min al qur'an da wasu ayoyi na al qur'ani allazi huwa abdul min jami'il azkar wanda shine mafifici daga dukkan wasu zikirai wa qad talaqahu annabi mushafahatan hakika ya ya karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido da ido shi wala mushawu tijani fima aka bara bihi a cikin abin da shi wala mushawu tijani ya bada labari wa huwa adalun shi ko adali ne wa khabarul adli maqbulun shi kuma labari a gurin adali karbabbe ne wala siyama wa qad shuhida ma yadullu ala sidqihi balle ma hakika waɗanda suka halarce shi sun ga abubuwa da yawa da ke nuna gaskiyarsa liman nawwara Allahu basiratuhu duk wanda Allah ya haskaka basirarsa to nan gurin kuma shehu za a koma kuma kawo bayani kan azkarai na ɗariƙan maulan shehu tijjani da abin da suka kunsa da ma'anoninsu da yadda ake yin su da asalinsu da sauran bayanai to kafin mu shiga cikin wannan bayanan yana da kyau mu fahimci cewa shi sha'anin ɗariƙa ɗariƙan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba maulan shehu tijjani ita mutum takwas su ake ba da rigar tijjaniya namiji da mace yaro da babba ɗa da bawa mai saɓan Allah ko mai bin umarnin Allah dukansu ana ba su dariƙa so da haka idan matan ku sun ce za su anshi dariƙa kada ku ce ke ba za ki iya ba ki wuri hekin tsohoranta a hannunka yake aran ma kai za ka ja ta tsohon yi ka san su ansa ai abin mutum ya girma yana bin Allah malam sanda girman zai zo ya riga ya zama na Allah ma gaba ɗaya bai ganin wahala abin in ɗanka ƙarami ya ce zai anshi ɗariƙa kada ka hana shi ba shi je ya ansa kai shi ta yashi ya ce yara yara malam yanzu a wannan zamani wa zai bai yaro je anshi wazifa ya zo ya daina ya aka yi baka daina wasa fatanya kana ba yana zuwa gona da ita tana girɗe mai ƙafa ba ka shafa mai ya suna abin nan farin me yana yake wani ƙyasuwa ka shafa mashi ƙyasuwa ya ta tsala kuka gobe ya tattako kawai ce mu je neman halal da wuya ya ma ka hana shi neman lahira kuma ai in baka tura ɗanka cikin lamarin Allah tun yana ƙarami ba. Duniya da shaiɗanan abokai da son zuciya da nafsu za su tura ya cikin banna, a san da kai baka sani ba. So da haka ku daina hana yara suna ansa ɗariƙa. Ana ba yara ɗariƙa in ji malon mu shehu tijjani. Imam shehu Atiku ya kawo radiyallahu anhu cikin manahilun rashadi. ana ba ƙananan yara ɗariƙa sau da in yaro ya zo ya anshi ɗariƙa kada a ce a kai yara ba su yi suna yi mana mata suna yi ƴan mata suna yi kowa ma yana yi sannan in mutum ya zo bai jin magana zai anshi ɗariƙa ce kai ai waye ya gaya ai wannan kai to idan duk ɗariƙa ta duk waɗanda suka kai mukamin wilaya ce to kuma ina maganar ceton waɗanda suke da zanaba to zaka abashi ya ansa ba taka bace mai abu ga yadda ya ce a yi kowa ya zo yi. Ai, so ake yi albarkar sirrin ɗariƙar ta hana shi saɓan, yana neman gafara Allah yana yawan zikirin Allah, da zikirin Allah ne zuciya ke samun natsuwa he ya gyaru. Eh? Sau da haka wannan shi ne, sannan abin da ake bukata a cikin ɗariƙa shi ne, bawa ya sadu da Allah, bawa ya koma zuwa ga Allah. kana zikiri kana zikiri kana zikiri zuciyarka tana haske tana taushi tana taushi tana taushi har ya zama cewa yanzu ga baki ɗaya lamarinka ya koma zuwa ga Allah ne ba ka ganin komi ba ruwanka da kowa ba a fitina da kai in ka ga mutum na ta sha'anin ɗariƙa yana ta jawo bala'i yana ta jawo fitina yana ta son a yi rigima bai samu sirrin ɗariƙan ba idan ka samu sirrin gwargwadon yadda ka samu sirrin gwargwadon yadda za ka zama mai kyan hali a cikin mu'amala da mutane to akwai abin da zai taso na faɗa wanda dole ya ka shiga to amma in ka shiga kakka buga in ka shiga kakka buga kama kai ne kana zanne an kawo maka kayo wankan juma'a ka zo zaka sa shadda ka sabuwa fat ta sayya sallar juma'a kawai ka zo zaka sa shadda he wani ya zo he ya ɗauke ta sai ce ka aika wannan shadda za ta yi man kyau he ya sa rigima yake nema aiko? Yanzu idan ka riƙe sai ya riƙe, idan duniya ta zo mai za ta ce, an ga dawana dawana suna jayayya ko? In kuma ka kama shi da kokuwa fa, an ga dawana dawana suna faɗa haka za ce ko? To yanzu mai maganin irin wannan in ta taso. In ka ja, kai mai kaya, ya ja, shi ɓarawo. kaza yaja kaza yaja to sakan mashi Allah zai kawo maka wasu kayan saboda a cikin bin shi akwai illa biyu shi dai sunan shi dan fitina mai neman tashin hankali barawo to kai kuma wanka ka hito kuma za ka canza kaya ka kenan babu kaya complete a tare da kai sanda ya zo to kana biyo shi sunanka mahaukaci illa ta farko da zai ma kenan idan kuma da kaya jikinka ya ja ka ja shi an san shi dan fitina ko to kana biye me sai sunanka ya zama irin nashi rabu da shi sai Allah ya ma magani a ɗariƙa ba a rigima ba a fitina ba a faɗa kuma da yadda mutane za su zage ka su ɓata ka su ci mutuncinka su aibata ka wani ma lokacin a zage hada ubanka kada ya dame ka sai ka ce alhamdulillah sai ka ce ka ma yahe musu saka damu Allah ba zai tambaye ka abin da wani ya faɗi a kanka ba shi wancan da ya faɗi magana shi za a tambaya kanka lokacin kai kana can ma cikin aljanna in Allah yadda ba ka wurin a'a ba za a tsaye da kai ba kai ma ka samu delay a tahiyar ka in ka tsitsi ne mai ka zazzagai kakka yi haka babu sharri cikin sha'anin dariƙar tijaniya babu nufin juna da sharri wanda ke ma sharrin ma yi mai addu'a shirya Allah gyara lamarin shi kai ka wuyi kayi gaba ina fatan mun gane wannan to dan Allah mu rika koyi da irin wa'annan ɗabi'un saboda su ne ɗabi'u na tijaniya su ne abin da ake so a ga mu matasa muna yi ba wa ta ganin mu cikin wasa ba har kuma waɗanda ma ba su fahimci lamarin ba kuma su cewa ai ɗariƙa ce take haka ko faida ce take haka ko kamar yadda aka ɓata sunan haƙiƙa haƙiƙa ho shine gaskiya Allah shine haƙƙo shine gaskiya ilimin haƙiƙa shine ilimin baɗini ilimin ruhi amma da wasu suka zo suna taɓan na an ce hisce su ne ƴan haƙiƙa kaga sun ari sunan mutanen kirki sun sa ma kansu suna ɓanna sai waɗanda ba su sani ba suka yi zaton cewa ai wannan sunan na mutanen banza ne saɓani kuma sunan mutanen kirki suka aro suka sama kansu mu yanzu da muka gane muna ce masa haka ai sunansu ƴan wasa ko sunansu ƴan wasa me ya haɗa haƙiƙa da kuma waɗannan mutanen ƴan haƙiƙa su ne sun wala mu shehu Ibrahim da almajiransa su ne ƴan haƙiƙa in ka faɗa ka ka ji gaban wanda bai sani ba ya faɗi rangyam wai an ce mu shehu ɗan haƙiƙa ai kai baka san wa ake ce ma ɗan haƙiƙa ba da shi yasa yanzu da ake so ka gane hakikan ai gaskiya ce mutanen kirki su ne ‘ya'yanta. Da wallah dai ya samu gane, Allah ya samu dace. Kuma in ma an ga wani yana ɓanna ɗin ma yana yin abin da ba daidai ba, shi ma ba cewa aka kuma a yi ta faɗa da shi ba, a a jawo shi mana, a nuna mashi, in bai ji ba kuma to a ja a nisance shi amma ba a kyamace shi ta hanyar ɗaukar kanka kai ne mutumin kirki shi mutumin banza ba ne. Allah bai turo ka dan ka gano mai mutanen kirki a halitta shi da mutanen banza ba kai ma baka san inda ya rubuta sunanka ba yanzu ka san abin da kake yi baka san gobe ya za ta kaya ba eh Allah ya kyauta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah محمد الفاتح لما أغلق على خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله